بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana yammacin ranar asabar ce da ta daidai da takwas ga watan jumadal akhira hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da shekara dubu daya da dari hudu da talatin da uku daidai da ashirin da takwas ga watan april shekara ta dubu biyu da sha biyu wannan shi ne kasar na sittin da daya daga cikin jiran ya karatuttukan littafin sahihu muslim wallafar al-imamu abul husayn مسلم بن الحجاج ابن مسلم القريشي القشيري الله madaukakin sarki ya gafarta mishi idan jama'a ba su manta ba muna karatu ne a cikin kitabul iman matattarar da ke bayanai dangane da jimillar imani da kuma tafsiri akan shi dalla-dalla muna ƙarƙashin wani ƙasaitaccen babi ne da ya kira shi da babun la yakfi mujarrabu talaffuz bi shahadataini بل لا بد من استيقان القلب باب دكي بياني أكن سوى فإن لا إله إلا الله محمد رسول الله kadai bai isar maka daga ka samu shiga aljanna a ranar lahira ba har sai in zuciyarka ta yarda da la ilaha illallah muhammadun rasulullah kenan munafukai da suka shiga cikin addinin musulunci da fatar baki a nan duniya za su zauna lafiya da musulmi ne saboda musulmi ba za su halatta jininsu ba saboda suna faɗin la ilaha illallah amma a wurin Allah maɗaukakin sarki da yake maƙaryata ne a cikin abin da suke faɗi to la ilaha illallah ba za ta ainihin amfanar da su ba saboda da baki suka faɗe ta amma da zuci su kafirai ne Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye hadisin da muka karanta yana da dogon sharhi shi yasa muke so mu karasa sharhin a yau amma nake so zan sake maimaito hadisin al-Imam Muslim yace haddathani Zuhair ibn Harb haddathana Umar ibn Yunus al-Hanafi haddathana Ikrimah ibn Ammar قال حدثني أبو كثير قال حدثني أبو هريرة قال كنا قعودا حول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم معنا أبو بكر وعمر وعمر في نفر معنا أبو بكر وعمر في نفر أبو هريرة يتي منا زوني وترانا من كي منزل الله صلى الله عليه وآله وسلم أتكين جماعة ما سئن دنيا وحرد أبو بكر دا عمر فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين أظهرنا sai manzon Allah tsaf sai ya miƙe daga cikin fa abta alaina kuma ya jinkiri ba mu ji ɗuriyar shi ba kuma bai dawo ba wa khashina an yuktafa adunana sai muka ji tsoron kada wani abu ya same shi a halin muna nesa da shi wa fazi'na fa kunna sai muka firgita muka razana muka ainihin miƙe fa kuntu awwala man fazi'a Abu Hurairah yake ni ne farkon wanda na fara razana na firgita fa kharajtu abtazi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi sallam sai na tafi neman manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam hatta ataitu ha'iqan lil ansari har na isa wurin wani danni wani shinge wata kadama kewayayya wadda aka yi mata ainihin fence aka yi mata danni ta mutanen madina libanin najjar kabilar banin najjar wato dangin su anas su ne ainihin suka mallake ta fadurtu bihi hal ajid lahu baban falam ajid na kewaye wannan lambu kaf ko zan samu kofar shiga ban samu ba fa idza rabi'un yadkhulu fi jawfi ha'ibin sai ga wata makwararar ruwa wadda ainihin wato take shiga cikin wannan lambu min irin kharija daga wata rijiya ce wadda ita rijiyar tana wajen wannan lambu war rabi'u aljadwal abu hurairah ya fassara rabi'u din da cewa wata yan makwarara haka wani dan kwani kamar yadda za iya afkawa fahtafaztu kama yahtafizu sa'alab sai ne tsalle sai na burga ta cikin wannan ainihin yar kafa yar huda kamar yadda ainihin gila yake dirga فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال أبو هريرة في كون أبكو من زن الله كما زن الله يتي أبو هريرة ني قلت نعم يا رسول الله نتي إي أبو هريرة يا من زن الله قال سيتي ما شأنك من يزيد كي قلت سينتي كنت بين أظ... كنت بين أظهرنا كان زونا أتكم fa kunta fa abbata alaina sai muka ga ka miƙe kuma ka dade baka dawo ba fa khashina an tuqtaba adunana shine muka ji tsoron kar wani abu ya afka maka mu muna can nesa da kai fa fazi'ina sai muka razana fa kuntu awwala man fazi'ani ne farkon wanda na fara razana na zabura fa ataitu hadha al-ha'id shine na zo wurin wannan lambu fa tafantu kama yahtafizu al-tha'lab shine ne tsalle na shigo kamar yadda dila yake tsalle yake shiga wuri wa haula nasu wara'i mutane kuma da muke tare da su ga su nan su ma sun biyo bayana fa qala ya aba huraira sai manzo Allah yake kai abu huraira wa atamina alaihi ya kawo wasu takalma nashi guda biyu ya danka min qala zhab bin alayya hatai annabi ya ce da abu huraira dauki takalman nan nawa ka tafi faman laqita min wara'i hadha al-ha'id yashhadu an la ilaha illa Allah duk wanda ka haɗu da shi a bayan wannan danni ku kiyaye jama'a danni shi ake kira fence da turanci ko a ce danga ko a ce shinge ka gona wadda ainihin aka kewaye ta ina fata an gane kamar yadda galibi akan yi wa fadamu ko kuma lambuna to ka je bayan wannan danni duk wanda ka haɗu da shi yana shaida la ilaha illallah mustaikinan biha qalbuhu amma zuciyar shi tana da yaƙini ta sakankance ta gamsu da la ilaha illallah kun ji inda mahallin shahid na babin yake ke idan ka da la ilaha illallah da fatar baki a nan duniya mu musulmi za mu yadda kai musulmi ne idan zuciyarka ta yadda da la ilaha illallah wannan tsakaninka da Allah idan zuciyarka ba ta yadda da Allah ba wannan tsakaninka da Allah amma mu abin da aka ce mana wanda duk ya faɗi la ilaha illallah to musulmi ne duk wata haƙoƙi na musulunci da na musulmi ma damar ba ya rusa wannan la ilaha illallah ba to dai da muke da shi a kai saboda haka zai zauna lafiya da al'ummar musulmi bai halatta su mishi duk abin da ake wa musulmi ba zagi wulaƙanci tozarci cin amana kafirtawa zubda jini halatta ainihin wato dukiyar shi ko makamantan haka duk bai halatta ba to amma in ya zama zuciyar babu yaƙini mu ba ruwanmu ba a wakilta mu akan mu binciki zukatan mutane ba za mu ci gaba da mu'amala da mutum ma damar wani abu bai bayyana gare mu na kafirci ba to amma idan babu wannan yaƙini to wannan iya moriyar da ya ci ta zama da musulmi lafiya a nan duniya iyakarta kenan in ya tafi lahira wuta zai ji ba za ta amfana mishi ba saboda babu ita a zuci a zuciya kafirce mata don haka sharaɗin da annabi ya shi yasa aka kulla wannan babu cewa babin da ke bayani akan faɗin la ilaha illallah kaɗai ba zai amfanar ba har sai in ya zama zuciya ta yarda da la ilaha illallah an fahimta jama'a to sharaɗin gashi sai ya bayyana a cikin hadisi shine mustaikinan biha qalbuhu zuciyar shi ta yaƙinantu ta sakankance ta yarda da la ilaha illallah to duk wanda ka same shi haka fa bashirhu bil janna ka ce mishi kane mishi albushir da aljanna daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to yaya Abu Huraira zai iya samun wannan sharadin tunda sharadi ne a zuci wato zai faɗa wa mutane ne idan mutane suka ji ya rage kowa ya kanshi hisabi manzon Allah ya ce wanda duk shi da la ilaha illallah zuciyar shi ta nasu da la ilaha illallah to dan aljanna ne iya abin da abu hurara zai faɗi kenan ba wai zai bincike ka bane kai in ka yarda da la ilaha illallah zuciyarka ta sakankanci a'a zai faɗa wa jama'a ne in ya faɗa musu kai in ka cika wannan sharaɗin to annabi ne maka albushir da aljanna in ko da ka cika ba ba ka cikin waɗanda ake wa albushir don haka tafi ka je ka faɗa musu abu huraira kuwa fakana awwala man laqitu umar yace da na fita farkon wanda na fara haɗuwa da shi shine umar فقال في عمر يتي ما هاتا من نعلان يا أبا هريرة أبو هريرة وقد نتاكل ما نينا جنك كان أوكد سوء فقلت سينتي هاتا من على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقد نتاكل ما دينا من ذن الله ني بعثني بهما يا أيكين بسوني دنس زم الشيدة saboda saƙon da zan faɗi kada wani ya shakka tun daga takalmin manzon Allah ma ya gani a hannuna mallakutu yashhadu an la ilaha illallah mustaikinan biha qalbihi bashartuhu bil janna yace da ni in je duk wanda na haɗu da shi yana shaida la ilaha illallah zuciyar shi ta sakankance ta yaƙinantu ta yarda da la ilaha illallah mishi albishir da aljanna فضرب عمر بيده بين ثديي أبو هريرة يقول في عمر يبجي tsakanin nonuwa na guda biyu da hannun shi ya sa hannun shi sai ya bangaji kirkina fa adhashtu buka'an sai na ainihin fashe da kuka na cika da kuka waraki da ni Umar da na fashe da kuka na kama hanya zan dawo wurin manzon Allah sai Umar ya hawo dabba don ya biyo ni fa idza huwa ala asari sai na ga Umar gashi nan ya biyo bayana ina isowa fa qala li rasulullah sallallahu alaihi wa sallam malaka ya aba huraira sai manzon Allah yace da ni abu huraira me ya same ka kuntu sai na ce laqitu Umar na haɗu da Umar ne fa akhbartuhu billadhi ba'athani bihi sai na faɗa mishi abin da ka faɗa mishi abin da ka faɗa mini cewa in je in ce wanda duk yake shi da la ilaha illallah muhammadu rasulullah yana da yaqini to in yi mishi albishir cewa aljanna daga gare ka fa daraba baina sadayya barbatan shine yasa hannun shi ya bugi tsakanin nonuwa na guda biyu wato kirjina qultu sai nace laqitu umar ko haka ne an yi tsallake wajen karatu ko na'am فضرب عمر بيده بين ثديي فخررت مفتي sai Umar ya bugi tsakanin kirjina sai na faɗi ne daka da gindi wato na faɗi akan duwawuna faqalar ji ya aba huraira sai Umar ya ce ya kai abu huraira koma wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam faraja'tu ila rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi sallam sai na koma wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama fa ajhashtu buka'an ina mai cike da kuka waraki da ni Umar kuma Umar ya hawo dabba ya biyo ni fa idza huwa ala asari sai gashi ya biyo bayana fa qala li rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama malaka ya aba huraira manzon Allah yace da ni me yasa ne ka ya kai Abu Huraira kake kuka kuntu sai nace da manzon Allah laqitu Umar na haɗu da Umar ne fa akhbartuhu billazi ba'athani bihi sai na bashi labarin falalar la ilaha illallah muhammadun rasulullah da ka aike ni da ita فضرب بين ثديي ضربا shine ya bugi tsakanin ainihin wato kirjina bugu sosai kharartu lifti na faɗi ne daka da gindi qala rji yace da ni in koma wurinka shine na komo fa qala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya umar ma hamalaka ala ma fa'alt sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace ya kai umar menene yasa ka aikata abin da ka aikata قال يا رسول الله بأبي أنت وأمي يا من زن الله ناباك فانصر أواتا بأبانا أبعثت أبا هريرة بن عليك كيف أيت أبو هريرة بتاك المنك من لك يشهد أن لا إله إلا الله cewar wanda duk ya haɗu da shi yana shi da la ilaha illallah mustaiqinan biha qalbuhu zuciyar shi ta yarda ta sakankantu bashartahu bil ko basharahu bil janna cewa ya mishi albishar da aljanna qala na'am sai manzo Allah yace ni na aike shi qala sai Umar yace fala tafal ya manzon Allah ina ganin karka yi haka fa inni akhsha an yattakila an-nasu alaiha ina jin tsoron kar mutane su dogara da cewa ai sun faɗi la ilaha illallah kenan su daina ayyukan musulunci su je su sharɓota in an taɓa su su ce ai su sun faɗi la ilaha illallah jama'ar musulmi ku dubi hangen nesa irin na na Umar wanda a yau wanda biyu ya rayu ya ga akwai 'yan kife daga cikin musulmi daga mabambanta ƙungiyoyi waɗanda suka dogara da rahama Allah suke taɓalle rikici na fata an gane mutum wanda ya aje zabbe gange mu ya datse wando duk wata shigantaka sai ya sharɓotan an taɓa shi shi ai ahli sunna ne yana ganin tun da baya bid'a ai dole ne ya shiga aljanna wani ka taba shi shi kuma zai ta sharko tan ka taba shi yace shi jikan manzon Allah ne manzon Allah ya roƙa mishi wani kuma yace to kullun zikiri yake kafa dubu to dole ya rinka yin wasu zunubai waɗanda za su rinka cin wannan ainihin zikiri duk waɗannan batattu ne yan takife ne ala bau'il kitabi was sunna musulmi baya dogaro da rahama Allah ya saba wa Allah yana tsoron azabar Allah yana mai kuma fatan rahama Allah to duk musulmi na gari akan haka yake zama haka kuma yake ainihin sauraron mutuwa ta zo ta ɗauke shi yana fatan Allah ya mishi rahama saboda imanin shi saboda Allah rahimu ne saboda Allah rahmanu ne saboda Allah zul fadlul azim ne kuma yana mai tsoron azabar Allah saboda ya san shi ba kowa kowa bane mutum ne mai aikata zunubi manzo Allah yace duk wanda mutuwa ta riske shi a wannan halin guda biyu sai Allah ya bashi abin da yake nema na rahama da falala Allah sai Allah ya amintar da shi abin da yake tsoro na azaba da kamun Allah dan haka wala ya'manu makarallah illa alqaumun fasiqun mutanen banza su ne suke amfani da irin waɗannan darajojin su ta ballota yanzu dan girman Allah dan kana da sabulu katan guda a gidanka mallakarka kana da omo buhu guda a gidanka mallakarka dalili ne akan duk inda ka ga kwata sai kai alkafura ka fada saboda kai kana da sabulu a gidanka yanzu saboda kai ne kuɗi ne shikenan sai ka samu mota mai ƙarfi duk inda ka samu mutane sai ka rinka buga musu a tsohuwar motar su saboda ka rinka biya jama'a ku rinka fahimtar nassoshi na addinin musulunci duk wani hadisi na falala ko wata aya ta falala to karka violating dinta karka ci amanarta karka gaza fahimtar ma'anarta yasa ka dogara cewa tunda Allah mai rahama ne bari kai abin da ka so zai yafe maka tunda kai jikan wane ne tunda kai kana kwana sallah tunda kai kana kwana azumi tunda kai ne wane ba a yi wa Allah haka a ƙarƙashin haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya samar da regulatory system a cikin gidan shi da zuriyar shi da dangin shi yace ya safiya ammata rasulullah aimali yace ya ke safiya ke yar uban manzon Allah ce to ki yi aiki kada ranar lahira mutanen duniya su zo da aiki ke kuma an taba kiki ce ai mu ne dan mu ne manzo Allah yake la ughni anki min Allah min shay da ban tsina na miki komai a wurin Allah ba ya fatimata bint rasulillah yace ya ce fatima yar manzon Allah imani ki aiki fa inni la ughni anki min Allah shay'a da ban tsina na miki komai a wurin Allah ba kai yanzu ka dubi wannan hadisin manzon Allah ba zai kuna na ya gaggon shi ba manzon Allah ba zai kuna na ya yan shi ba ba haka asalin nasin yake nufi ba yana nufin ne in ta saki jiki saboda ita ce wance ba ta tsina da komai ba to ranar kiyama ba zai amfane ta da komai ba in ba haka ba kai da ni muna sa ran manzon Allah zai mana amma yan shi ba za ta sa rai ba amma abin da wannan yake nufi shi ne ne kai ka yi tarbiyyar ‘ya'yanka ka yi tarbiyyar zurriyarka kar su kwanta da nufin tun da kai kai ne wani su kuma za su ci alfarmar wannan in ka dubi abin da ya halakar da mafi yawancin mutane ke tun daga waɗanda suke cewa kansu ‘yan ɗariƙa da waɗanda suke cewa ‘yan ƙungiya da waɗanda suke cewa kansu ahli sunna da waɗanda suke cewa kansu sharifai da waɗanda suke cewa kansu kowane irin suna in kuka dubi abin da ya wahalar da mutane kenan ai ɗan gidan wane ne ai jikan wane ne shi yasa yana daga cikin abin da ya saba wa tafarkin malaman farko irin wannan bid'a da kuke ta samar wa da ƴaƴanku family name ko kana kokari ya zama kuna da wani suna da za ku zama identified ku ƴan gidan waziri ne ku ƴan gidan ladan wane na haka da an zo wane wane ladan wane wane ladan wane wane ladan shi ne sai a ce ladan family waziri family tafiba family shi ta sidan albarkar wayaci shi ladan albarkar wayaci aiki yayi shekara 60 yana kiran sallah shi aka ce mishi ladan kai sallah nawa ka kira ya kamata mutane ku rinka ganewa shi yasa ga professors nan a cikin jami'o'i sai a ce suna da tsaurin ra'ayi ba tsaurin ra'ayi bane asalin ilimi ya gabar da haka kai professor ne a biochemistry ɗanka ya ƙi karatu shi kenan karamu da shi amma da baka ce saboda kai ne profesa ya ke karatu bari ka sanya za ka kai fasin din shi ya nuna a cikin professorship din naka babu professionalism babu kwarewa an fahimta jama'a abin da annabi yake yaƙi da shi a nan shine kada safiya din nan yar uban shi ce to katta kwanta ta ce ai mu ɗanmu ne mu ba sai mun yi aiki ba in aka je kiliya za a yi mana hannun dama mu shiga aljanna sai manzo Allah ya ce ta yi aiki Fatima kar ta kwanta sai ce ta yi aiki sai ce ba zai tsinana mata komai ba a'a me yake nufi ma damar ba ta aikin komai ba to dan haka ta tashi ta aiki a aikace sai koya mata hatta a rayuwar duniya ba ta lahira ba Fatima aure aka yi mata Aliyu ne mijinta jajjage da niƙa da surfe da abubuwa suka sa hannayenta duk suka kanta sai ta ji labarin babanta ya samu bayi waɗanda za su zo su ainihin taya ta aiki a gida sai ta je ta roki a bata baiwa guda ɗaya da za ta ɗan tama mata sai manzo Allah yace tashi ki tafi gida idan dare yayi da ke da mijinki Aliyu ku yi tasbihi 33 subhanallah 33 alhamdulillah wallahu akbar 33 la ilaha illallah ta na dari wannan ya fi miki alheri fiye da bayi me yasa bai kai bayan ya bata ba saboda tarbiyya da haka idan kai malami ne idan kai limami ne idan kai shehi ne idan kai sayyidi ne idan kai profesa ne idan kai kai ne wani kar ka saka wa ‘ya'yanka aƙidar ko ta kune suwa ne ko kune jikokin shehu ko kune fulani ko kune bare bari ko kune masu asali duk ɗan adam asalin shi kenan annabi adam ba wani wanda ya fi wani asali kullukum min adam fa adam min turab ku yi kokari ku gina tunanin ‘ya'yanku su zama su iya tsayuwa da kansu amma sai ka samu yaro ga su nan suna garan abin nan yawo a local government suna yawo a PZ suna yawo a cikin kasuwa sai zo ya gaishe ka lafiya a wai shi ne dan gidan wani ya zo gaishe ka to mutuwa aka ka zo gaisuwa ko ka ne rashin aikin yi ya zo ne wai ya ce maka shine dan wane shine jikan wane shine takabakun na wane su hajjiya wance su ne kaza ya ta kawo maka wasu lissafi waɗanda kai kana ta lissafin kuɗi a PZ ba wanda ya dame ka ba ma'aikaci ne kana ta sa hannu a takardu ba wanda ya dame ka ba ya zo ya dame ka wai abin da yake so ya gama faɗa maka shine wane shine jikan wane ka kawo kuɗi ka bashi jibi kuma ya sake dawowa shine wane shine ta taba kunnan wance ka kawo kuɗi a bashi wallahi tallahi ɗan arewa ku tashi wannan zaman banzan ba zai yi ba kowa ya tashi wallahi ya aiki ka yi aiki duniya da lafira ka nemi duniya ka nemi lafira rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana yara ku tashi ku karatu physics chemistry biology jam ta fito ka ci ɗari biyu da saba'in ɗari uku wayar ta fito zama kana da credits guda tara a tafi a je ana neman points goma ka samu guda ashirin a rasa yadda za a yi da kai a tafi aiki kuma a same ka tukuru karfe bakwai ta yi maka a cikin office ba ka tashi sai lokacin tashi ya yi ya zama wallahi da haka ne waɗannan mutanen da muke cewa malamai su ɗan hodiyo wallahi da haka suka gina wannan empire ɗin ba zama suka kai suka zama cima zaune su ne waliyan Allah ita kawo musu sadaka da zakka suna cinyewa ba aiki suke tuku karatu suke da'awa suke jihadi suke yada addini suke yi sana'a suke aiki suke kiwo suke yi ba wanda ya zauna wai saboda kayi karatu ya kace zaka zauna ka ci albarkar makaranta babu wannan a musulunci ta shi kai aiki kowa ya tashi ya aiki Allah cewa ya kuli imalu fa sayara Allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun ku tashi ku yi aiki zukatan ku su daina mutuwa matan aure a cikin gida kowace ta samu abin yi ba wai don kina mata aure sai ki zauna kawai ki zama kenan sai kin zama injin kyankyasa sai dai ki ta haihuwa a cikin gida tashi ki zan kina da wata sana'a da kike yi ku ku samu matan kanawa ka je ka ga hajiya ta kama kujeru guda ashirin na hajji ta biya ta biya kowace ta zuba kuɗi a ciki tana jiran a sanar nawa ne ta yi ciko wata sai ta je ta ce a bincika mata su dangi waye bai taɓa zuwa aikin hajji ba ma'ana ta biya kujeru da baka ma san suwa ba ta zuwa ba saboda tana sana'a ga su tun muna ɗalibai a kano za ta yi tuwon safe za ta sauran tuwo za ta dambu za ta waina za ta fanke duka tana cikin gidan aure haka muka gada haka Khadija Kubra tana cikin gida ta zama hajjiyar binni ta samu kuɗi shiga cikin garin Zaria mace ɗaya sai ka same ta tawo ta guwa goma lallatu a wuri ba zama ake ai ta bacci zufa tana guda daga hammata ki kina warin baki kina warin hammata kina fatan sharri ga kowa saboda bala'i ya dame ki in rashin aikin yi ne yake kawo wannan kulle kulle kana jin haushin wani wani ya sai mota wani ya yi kaza wani ya yi kaza kana takaicin shi lokacin da ya zan tashi karfi da kanka yaushe ka damu da wani tuntuni ba haushe ce kowa ya daka rawar wani sai ya rasa turmin daka tasa saboda haka jama'a duniya da lahira aiki ake yi aiki ake kuma ane ana haɗawa da addu'a Allah ya bada kyakkyawa a duniya ya bada kyakkyawa a lahira tun muna yara a ni ɗan sarake wa hajiya mariya waka wace ce hajiya mariya uwar ɗanja ce gashi nan har yau ana sa waka yau fiye da shekara arba'in yana cewa matan malam ɗan gwate gashi nan yau duk wani gidan man zako da ke najeriya ta suke shi gashi nan mrf hajiya mariya uwar ɗan gwate ɗanta mai kuɗi ita mai kuɗi je ka wurin aikin hajji ka gani rumfa hajjiya mariya daban amina da ita da tawagarta rabin jirgin sama za ta siyo gaba ɗaya duk mutanen ta ne me yasa kuke zama haka amma ku lalata filosofin mutane from the religious point of view tun daga tunanin addini ku lalata mutane tunani a ce zauna kai kakanka dan hodiyo ne to za a kawo maka albarka dan hodiyo shi dan hodiyo albarka waye ce sai da haka ku tashi ku yi aiki amma wallahi kar ku zauna wai kan wani ya ce kana da karama karama duk musulmi yana da ita Allah maɗaukakin sarki ya taimaka saboda haka gashi mun yake cewa duk wanda ka haɗu da shi ya ainihin shi da la ilaha illallah zuciyar shi ta yarda shi kenan ka ce mishi aljanna baran ban zai shige ta insha Allah to amma sai sai na Umar ya ga anya in aka faɗa haka kuma mutane za su zauna za su taɓaro ta sai Umar ya ce fa inni akhsha an yattakila nasu alaiha ina jin tsoron kar mutane su dogara da cewa ai mun faɗi la ilaha illallah wani ma ya daina sallah wani ma ya daina azumi don aka ce duk wanda ya faɗi la ilaha illallah ya yaƙinantu to aljanna daram dam dam to zai ce a to ko bai sallah ba sai shi ka nufi zai yana aljanna ai ka gani to daga nan hanyar bare yadda ya samu din shine sai ce to fa khalluhum ya'maluna ha ba su su yi aiki fala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah ya yadda da wannan fahimta ta Umar yace fa khalluhum eh rabu da su Abu Hurairah kakkai musu wannan albishir din a basu kowa ya faɗi la ilaha illallah ya yaƙinance amma yamin yana mai jin tsoron bari ya marmari ya sallah a zahar bari ya la'asar bari ya insha bari ya magariba bari ya kula da haƙƙin matan shi bari ya kula da haƙƙin ƴaƴan shi ko ya samu rahama ko kun fahimta jama'a saboda haka ana lalata tunanin mutane ta hanyar sakankantar da su cewa tabbas kaza ya tabbata an fahimta irin shekara hamsin shehun ɗariƙar ƙadiriya a ƙasar nan ya wake da harshen hausa ya sa mishi fatihul maula fi zikiri manaqib sayyidi abdul qadir jilani malam nasir kabara yace jilani babu taqaddama tun lotan ai sama ai ƙasa allahu ta'ala mai duka ya shugaba abdul qadir can cikin waƙen sai yake cewa ba dan kunyar sarkinsa ba ya sawo aljanna gaba mu shige ta a nan ba fargaba don girman abdulkadir wai ma'ana shi da abdulkadir kawai yana kunya Allah ne ba don haka ba zai sawo aljanna gaba ma'ana nan titin mandawar kenan kusa da gidan malam nasir kabara mu shige ta a nan ba fargaba ita don girman abdulkadir ce idan ka tashi kai magana kana a kananka ko katsina zaman bagada gaba ya hana ya ganka ya ji ka ko a ina kaɗan yake bai kamata ka ba wani yake shehu ko a ina to kai ga wannan irin bambar ma duk mukaman Allah an ɗauka an ba wani to ba dole ne mutane jama'a mu lalace ba a daidai lokacin da za ka samu ƴaƴan kanawa an tara su an dafa musu garwa guda ta dankali suna ci ane musu wannan waƙe suna rawar banjo ƴaƴan yarabawa suna can suna karanta biology da physics da chemistry me ya biyo baya sakamakon haka kafin ka tafi sai ga shi suna da professors yau a wuri kaza suna da ainihin engineers a wuri kaza suna da baristas a wuri kaza suna da masana iri iri jama'a duk waɗannan professors da kuke da su masu larabci a BUK da dan fodiyo da ko ina fa gaba ɗaya university ibadan ta fi wannan gaba ɗaya idan za ku yi karatu tafi kai applying arabiya ko islamic studies university ibadan ka je ka ga ka je ka ga yadda suke da professors yarabawa waɗanda shekara talatin arba'in sun shiga ƙasashen duniya sun yi karatu a daidai lokacin ku kuna nan ana ana ana buga muku mandiri kuna rawar banjo so duk waɗannan hayaniyar jama'a an riga an wuce ta musulunci abin da yake karfafa mutane su tashi su yi aiki ku tashi ku yi aiki ku nemi duniya kuma ku nemi lahira ba addu'a nan cikin surat al-baqara rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirah hasana wa qina azaban nar ana neman duniya ana neman lahira ana fatan alherin duniya ana fatan alherin lahira ana fatan Allah ya tsare daga duk wani sharri na duniya da lahira Allah madaukakin sarki ya taimaka wannan hadisi mun karanta shi tun daga ran da muka fara karantawa sai dai saboda sharhi ne ya tsawo shi yasa muke tattauna mas'alolin da ke cikin hadisin wanda in Allah ya so a yau za mu karkare su Allah madaukakin sarki ya taimaka mun ji mas'aloli masu dimbin yawa dangane da wannan hadisi za mu tashi ainihin alhadiya ashar ya ce wani ha idkhalul mashura ala al-imami min ahli al-ilmi wad din wannan hadisi yana nuna malamai da waɗanda suke riko da addini su rinka kai shawarwari zuwa ga shugaban ƙasa ko gwamna ko minista ko kwamishina ko famsek ko dagaci ko hakimi ko mai anguwa ko wani wanda yake jagoran al'umma malamai in suka ga abin da ya dace sai su je su ba da shawara a ina muke ɗaukan haka sayyidina umar ga hukuncin da ya ji annabi yayi amma annabi ya wannan hukuncin ne saboda mai wahayi ake mishi dan haka ya hukunci dangas to amma da yake akwai maslaha game da gudanar da fahimtar wannan wahayin sai sayyidina umar ya bada shawara to haka ake neman malamai su wa min wuzara'ihi wa khassatihi haka dan waɗanda suke ministoci ne su rinka bada shawara ga shugaban ƙasa da kuma waɗanda suke special advisors waɗanda aka ɗauke su musamman don su rinka ba da shawara akan economic matters su rinka ba da shawara akan peace and tranquility su rinka ba da shawara akan religious affairs su rinka ba da shawara a cikin harkokin mata lallai su rinka ba da shawara ɗin kuma su zan suna ba da shawara ta gaske kar ku je ku rinka gaya musu ƙarya saboda weekend yau shugaban ƙasa zai zo ko mataimakin shugaban ƙasa zai zo ɓangaren jihar shi sai a tattare wutar gaba ɗaya sai a ba mutanen wurin shikenan sai shugaban hukumar nefa na yankin ya zo gaishe shi ya ce a ashe haka kuke kokari ya ce i wallahi jama'a haka muka zauna shekara shida a jihar adamawa a tiku abubakar yana mataimakin shugaban ƙasa sai a kawo wuta tsakar dare minti talatin a cikin awa ashirin da hudu ba kuma san an kawo ta ba sai a ɗauke to amma idan ka ga a tiku zai zo to shi kenan za a samu wuta gwargwadon kwanakin da yake zaune shugaban nefa zai zo gaishe shi wani zai zo gaishe shi ce ai ranka daɗe muna nan ce to wallahi haka ake ta kokari to idan ya tafi kuwa to sai an yi kafara wannan wuta da aka sha na kusan har ran da zai dawo sai an biya ta za a tattaro wutar gombe ne taraba gaba ɗaya sai a kawo ta garin yola da jimeta ko ina sai ka ga wuta har wata rana sai in ce to eh ina jefa masa raha in ce to ba lafiya fa a ce me yasa in ce to kun ga akwai wuta to ba lafiya akwai matsala ce a to ba alheri bane sai in ce za a ji jiki ne bari dai bari bari wanda aka kawo wutar ya tafi saboda haka har ya sauka daga vice president ba a samar da gyara ko miskala zaratin game da harkar wuta ba saboda ba a mishi eye service ya zo sai a kawo wuta in ya tafi sai a ɗauke ta da haka mutanen gari duk abin da ba su faɗi sai ce a yasa yana daga cikin kwarewa a cikin shugabanci ka rinka yin irin yadda sayyidina Umar yake ka rinka shiga burtu kana shiga cikin talakawa ka ji me ake cewa me yake faruwa menene a cikin gari yake afkuwa ba wai kai ka zauna kullum sai abin da suka zo suka gaya maka ba kullum sai abin da suka zo suka gaya maka shi yasa lokacin zaɓe sai ka rena kanka lokacin da zaɓe zo 2003 a tiku sai da ya zama akwatin kofar gidan shi bai ci ba akwatin kofar gidan surikin shi lami dan adamawa bai ci ba babu akwati ko kwaya ɗaya da ya ci ya kira malamai ya ba shi miliyan talatin da takwas ya ce to ya suke mishi haka suka gurgu ya tsina mishi albarka ya watsa su suka tafi suka tafi suka ba shi wuri to in cinye mishi kuɗi yaya aka yi haka lokacin zaɓe ya kuma mutanen gari sun juya mai bayan kullum suna cewa jama'a sun yi kaza jama'a sun yi kaza a ji a ɗauki hoton ƙarya a gaya mishi sai kawai a danka ka duro ba sallama ka ce ya gari ba wuta a ce wanka daɗe a haka muke a danka kawai wurin mai shan ti haɗa maka ka rinka bugun cikin mutane ne suke ciki su rinka bi haka sayyidina Umar yake yana yawo cikin gari wata ran sai zo ta tana cewa Allah ya tsine wa Umar albarka sai ya natsu sai ya kewayo sai ya kwankwasa gida ta fito baiwar Allah lafiya ta ce Allah ya isa tsakanina da Umar ya ce a'uzu billahi me ya faru ta ce Allah wadarar Umar ya tura mijina yaki an kashe shi ya banni da marayu abincin da zan basu ga sunan su ne ta min kuka na rasa ne zan basu Allah ya isa tsakanina da Umar Umar ya ce ki dan saura ina zuwa sai sheka ina kenan presidential wing gidan shugaban kasa ya taso first lady madam Atika Atika fashi ta ce lafiya da kakar daren ne ya ce ɗauko tukunya ya ɗora mata bakar tukunya shi kuma ya ɗau buhun gari Mr. President and Commander or in Chief of the world a ba ba of, of Nigeria ba duk duniya ce ke ƙasar Umar a lokacin duk duniya sai da ta zama tana ƙasar Umar amma ga matar shi first lady an ɗora mata bakar tukunya shi kuma ya ɗauko buhun gari tsakar dare karfe biyun dare suka je aka dafa tuwo mai ruwaya wannan hadisi ya ce na ji tausayin umar da naga umar ya kwantar da gemun shi yana hura wuta gemun shi yana hura toka president and commander in chief matar shi kuma first lady tana tuka tuwo aka dafa tuwo aka ba talakawa sai ce to baiwar allah e gobe idan gari ya waye ki je fadar umar amma in kika je kake faɗi komai sai alheri tace bawan Allah Allah ya saka maka da alheri amma Allah ya tsine Umar yace a uzu billahi na ce ki saurara saurara bawa Allah ki hakuri Riya ya ta je ta da Umar ta ga wannan mutumin kirki ya mata iso zuwa ga wancan da take gani Umar ne sai ta ga shi wannan da ya tuka mata tuwo jiya shine akan kujerar sai matar ta ce a baki komai ba daga lokacin ne ya kafa revenue commission don haka the first established government in the history of the entire world was the government of Amir al-Mu'minin Umar gwamnatin farko da aka fara ganin ta da tsari na ire-iren haka ministan kaza kwamishinan kaza darekta hamsek shugaba farastafar kaza na umar sai ya samu wani zakakurin matashi mai ilimi shine huzaifa sai naɗa shi wannan ma'aikata ya ce a rinka zuwa ana tattaro haraji waɗannan kuɗin haraji za a rinka rauraba su ne ga talakawa da waɗanda suke mata mazajen su so da su da marayu abin da sayyidina umar yake ne duk wani yaro sai da aka fitar da allowance ana bashi duk wata mace da mijinta ya rasu sai da aka fitar da allowance ana bata sayyidina huzaifa ibn al-yaman he was the then commissioner of that commission shi ne commissioner wannan hukumar kai ka san ba zalunci babban masani ne game da addinin musulunci abin da ya kamata kenan abin da ya kamata kenan saboda haka idan ku ne masu ba shugaban ƙasa shawara ko gwamna kar ku zama press fingers kar ku zama kawai 'yan amshin shata sai dai ku je ku ce ai ranka daɗe mutanen zaria suna jin daɗi suna godiya suna yabawa me aka yi wa mutanen zaria tsakani da Allah asibiti ko makaranta menene aka yi wa mutanen arewa menene suka amfana da shi dan me za ku je ku gaya musu ƙarya kuna malamai dan me za ku je ku gaya musu ƙarya kana dokta daga department na kaza an ɗauke ka an baka SA ka gaya mishi gaskiya menene yasa galibin waɗannan masu mulki suke ganin cewa duk wani kwamarar da kaji yana magana yunwa ce kawai ta dame shi sai ce ku ɗauke shi ku makala shi a wani wuri za ku ji yayi shiru wajibi ne masu ba da shawara ku rinka ba da shawara ta gaskiya sa'an nan sai yake cewa wa ardun nasa'ihi lahu masu ba shugaban ƙasa shawara ko gwamna ko makamantan haka su rinka gabatar mishi da nasiha wa in lam yastashirhum ko da bai nemi shawarar su ba zai su nuna mishi cewa ranka ya dade shugaban kasa ka fito daga yanki kaza mutanen yankin ka suna wahala ranka ya dade mataimakin shugaban kasa mutanen yankin ka suna wahala ya kai mai girma gwamna mutanen wuri kaza ba su san me ake ciki a mulkin ka ba ku fito ku rinka gaya mishi ku rinka gaya mishi ku rinka magana amma ya zama wai kawai sai ku zama press singer sai dai a ce ai jama'a suna godiya jama'a sun ji daɗi jama'a sun yaba yanzu kai baka ganin wata tambaya da wani mutumin jihar Yobe ya danne mataimakin shugaban ƙasar mu mako biyu da suka wuce a murya Amerika ya rikice kasa amsa ta yace a daidai lokacin da waɗancan suke wa mutanen su kaza kai kuma a wannan yankin menene kake wa naka mutanen tambaya ce mai sauki bai rashin kunya ba bai bakan magana ba sai da yake ya mai girma yaran kai daɗe mataimakin shugaban ƙasa amma tambayar bata amsu ba har shi ne nake zargin shi ɗan jaridan daga Abuja cewa me yasa ga mutanen Zaria inda shi mataimakin shugaban ƙasar ya fito me yasa su ba a ba su dama su yi tambayar ba cewa to mahaifar ka Zaria menene kai musu layin gidanku layin suluki kwalta nawa kai musu kwalbati nawa kai musu talakawa nawa ka taimaka matasa nawa ka samar wa aiki these are some of the most applied questions they are supposed to be accounted for that ya kamata a bincike su a tambaye su kun kun ku je ku ga abin da shi goodluck yake gina mutanen su ƙauyensu yadda ka ga zaɓi haka ƙauyensu goodluck yake yadda ka ga ƙauyen zaɓi haka ƙauyen yake an je an share bayan ƙauyen yanzu ana yi musu university ƙatuwar jami'a ake musu federal university yau kwanan su nawa south south economic meetings duk wanda yake kallon tashar channel ko ait ko wace ce a asaba suna bincikar ya za su yi yankinsu matasan su samu aiki mutanen su su san ana ɗanawa da su ɗan na mulki dole ne ku rinka faɗa musu to kai kuma in ka zama mai mulki ka buɗe gaban ka jama'a su taho su faɗa maka magana kamar yadda muka faɗi jiya wani wawa ne ya zo zai zage ka zai maka gori wani ma duka zai kai maka amma sai ka saurare shi me yace out of wawancin nashi kai abstracting ka cire abin da yake shine message din what is the message what is his primary objective what does he want to convey me yake so ya isar sai ka ji wauta kuma sai ka rabu da shi a kawo dubu hamsin a bashi a ce gashi mai girma shugaban kasa ya ce ka je kai gali baba amma an ka ce a je a kama shi a ɗaure shi ne ya fi ka ɗaura auren uwarka me kai amfanin salati goma ga annabin da yake nan a wurin ɗaurin auren uwarka hukun fahimta jama'a saboda in kuka sa wa mutane frustration to sai kuma ku kyale su game da wasu bad reactions mutane suna cikin yunwa da talauci to in wani ya zunduma ashar sai a ce baba Allah ya fi maka amma bai kamata kana baban mu kai ashar ba ai nasiha in kai mana ka ba sai ka ga jikin shi ya sanyi amma an kace ku tafi da shi a je a daure shi sai ce an daure shi a jefa makullin a kogin maliya to ba talauci bane fa farantiya ta kan zan iko haka mawakin ta yace Allah ya kyauta wa min ha jawab qawl ar-rajul al-akhar bi abi anta wa ummi qala al-qadi wa rahimahullahu ta'ala wa qad karahu ba'd as-salaf wannan hadisi yana nuna mana ya halatta wajen magana ka ce wani wane yi min kaza na baka fansa uwata da ubana sai dai alqadi iyal ya ce wasu malamai sun ce ba kyau amma sai malam yake cewa wa qala wala yusadda bi muslimin walakin al ahadith sahiha taruddu alayhi hadisai sahihai sun tabbatar da haka dan haka babu laifi ko malamin ka ko wanka ko yayanka ko wani da kake so ita ce bi abi anta wa ummi babu laifi in ka faɗa haka fahiya tadullu ala jawabihi hadisan suna nuna haka ya halatta sawa'un kana al musadda bihi musliman aw kafira wanda ake neman fansar da shi musulmi ne ko kafiri ya halatta ko da babanka ba musulmi ne zaka iya cewa na baka fansa uwata da ubana ina fata an gane kamar Umar yanzu yakan fada wa Annabi haka kuma mahaifin shi Khattab ba musulmi bane ina fata an gane hayyan kana aw mayyita uban na da rai ko ko ya rasu kamar Abubakar mahaifin shi yana da rai amma yakan cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama bi abi anta ya rasulullah ina fata an gane haka ko da ya rasu ومنها ما قاله القرطبي رحمه الله تعالى فيه دليل على جواز تخصيص العموم بالمصلحة المشهود لها بالاعتبار wannan hadisi kamar da ƙurtubi yake faɗi yana nuna idan aka samu wata magana wani abu wanda yake na gaba ɗaya ne in an faɗe shi zai iya amfanar da al'umma amma in kuma aka ga akwai wata matsala a ƙarƙashin haka to babu laifi saboda lura da wannan matsalar sai a saka wannan abu ai akwai fa'ida musulmi su ci cewa wanda ya shiga la ilaha illallah yana da yaqini zai shiga aljanna to amma in kuma aka lura ga hadarin da zai je baya fa to kuma shikenan sai a kame baki daga ainihin bayyanawa ba wai dan an fasa falala ba a dan a bar mutane su yi aiki ko an fahimta jama'a ɗanka ne kake so ka ɗauki kuɗi ka bashi sai ka ce to share gidan nan in ya share sai ka shi mishi albarka sai ka ce to je ka kasuwa cinga kaga ka gina mishi tunanin shi ba kana biyan shi bane amma karfafa gwiwa shi an fahimta sai ke cewa qad ikhtalafa fihi al-usuliyyin malamai na ilimin usul ko da sun tattauna sun yi sabani game da wannan amma ingantacciyar magana jama'a duk abin da ya zama in an faɗe shi to zai zama akwai wata matsala ko in an kawo shi zai zama akwai wata matsala to sai a dubi menene yafi idan amfanin shi ya fi cutarwar da ba a yi sai a kawo saboda amfanin idan kuwa cutarwar ita ce tafi to shi kenan sai a bari kamar allurar rigakafi yanzu da ake ta kwankwada mu ko da sun yi da'awar cewa wannan allurar rigakafin tana da amfani ko da sun yi da'awar haka tare da cewa ƙarya ce amma sharrin da ke cikinta kuma in ma akwai amfanin to ya fi amfanin yawa to don me za a kakaba mutane ita allurar rigakafi mutane suke bukata ko kuwa a yi amfani da waɗannan kuɗaɗen a gyara musu asibitoci ko ku a samar musu da magungunan da suke bukata kun ga duk waɗannan abubuwan su ya kamata a rinka dubawa ومنها أن في دفعه صلى الله عليه وآله وسلم لأبي هريرة نعلين دليلا على جواز عضد خبر المخبر الواحد بالقرائن annabi da ya ɗauki takalmi ya ba abu huraira me yasa don ya ƙarfafi magana da abu huraira zai faɗi ko sai malam ya ce to wannan ya nuna kenan hadisin da mutum ɗaya ya rawaito shi to babu laifi a iya samun wasu abubuwa waɗanda za a ƙarfafe su da shi don a ƙara hadisin ƙarfi misali hadisin innamal a'malu binniyati da ke cikin bukhari hadisi ne riwayar mutum ɗaya cikin sahabbai cikin tabi'ai mutum ɗaya cikin tabi'u tabi'i da mutum ɗaya mana hadisi ne garibi amma sahihi ne to amma na daga cikin alqara'in muhtaffa bil hadisi darajojin da suka kewaye hadisi shine zuwan shi a cikin sahihul bukhari to kaga kamina kenan misali idan mutum ya je wata jami'a daban misali yanzu a nan arewa in ya samu first class idan wani ya fita da second class upper division 2-1 daga jami'ar ahmadu bello idan da ba su tafi neman aiki sai ka ga wancan da yake da second class upper division daga jami'ar ahmadu bello ya fi wancan da ya zo daga federal university of agriculture da ke kodi with a first class degree in agriculture ko kuma in soil science ko kuma in agri science ko menene me yasa sai a ce saboda darajar da ita jami'ar Ahmadu Bello take da ita academic daraja da ta samu da political daraja da take da su da past glory da take da su Allah ya sa ka fahimci me ake nufi an fahimta ba eh su ne qara'in din ma'ana yanzu sai ka ga kun tafi ɗaukar aiki za a ɗauke ku aiki sai wani ya zo da digiri ya ci na ɗaya amma kawai ya yi wanka ne ya tafi daga gombe ba san shi ba wanda ya san shi ga wani kuma ya yi digiri ya ci na biyu amma shi kuma sarkin gombe ne ya turo shi yana zuwa kafin ya tura takardar digirin shi ta ɗauka aiki sai ya tura takardar sarki ana karanta sai a ce dawo nan ka zauna za ka shiga cikin jama'a kai sai ka zama faɗa ake kashe ya danne ya bulagu ya dawo nan ya zauna ko kun fahimta jama'a to ka ga wannan takarda ita ce kira karina wato wani abu wanda zai ƙara mai daraja a kalle shi da idan da ba za a kalli wani da shi ba malaman hadisi suna da irin wannan idan hadisi ya zo cikin sahihul bukhari ko da hasan ne sun fi ganin darajar wannan hadisi a babin daraja fiye da hadisin da ya zama sahihi ne ya zo cikin ibnu majah me yasa ta ce saboda darajar Imam al-Bukhari kun fahimta jama'a abin da annabi wa Abu Huraira kenan ta fuka gaya musu amma rike wannan takalmin shi zai sa a tabbatar eh sakon daga gare ni ne karina kenan ko an fahimta jama'a wa min ha itibarul qara'in wal alamat wannan hadisi yana nuna ashe a musulunci ana duba ire-iren waɗannan abubuwan kenan na darajoji da wasu alamomi da wani zai zo da su ko kuma da wani hadisi ko wani hukunci zai zo da shi to kun ga sai ku fahimta wannan magana tana ƙarfafa magana farko ce ita ce kai da ka zo daga babban gida to a ganka da wata alama da za ta gaskata kai ɗan babban gidan ne misali babanka ne vice chancellor na jami'a kaza sai aka zo za a yi admission sai zama baka da credit ko kwaya ɗaya sai ka zo kana bragging cewa kai babanka ne professor shine shugaban jami'a shine kaza wacce ta fatimin ce za a baka ba za a baka komai ba amma babanka ne professor sai ka zo da credit tara daga ciki akwai kaza akwai kaza akwai kaza idan ka ce kai dan gidan professor wane ne sai a ce wacce alama sai ka ce gashi sai a ce eh lallai barewa ba ta yi gudu ba dan ta rarrafe ko kun fahimta jama'a amma kai dan gidan professor wane ne sai ka zo da result ka sa ga F9 duka sai a ce anya kai yaro ka dai faɗi gaskiya ko kuma a ce eh ga shi nan kai kama da shi amma kai yanzu wannan takarda ta yi kama da gidan da ka fito don haka tana faruwa abinda wannan magana take cewa shine na'am daidai ne a rinka duba dalilai da za su ƙara wa kaza daraja amma ya zama ya zo da wani abu shine abin da ake nufi da hadisin da annabi ya ce wa waccan ta yi aiki wancan ta yi aiki shine lahira din kar ka zo baka da komai ka zo da wani abu to in lissafi ya karye shi ne sai masu ceto sai su cece ka amma ka zo lahira tamfirin matsiyaci baka da komai ba tas ba as to daraja kowa ba za ta tsinana maka ba wal amalu ala ma yaqtadihi min al a'mal wal ahkam da kuma hukunci da ire-iren waɗannan alamomi da waɗannan irin qara'id din idan shakka ta kama ka shine sai kai bincike game da abu yanzu kun ga abu huraira ya zo da magana amma umar ba shakka yake ba amma magana ce umar ya ga cewa za ta haifar da wata matsala to ta iya yiwa kana zaune a katsina sai wani ɗalibi ya zo ya ce mala abubakar giro ya aiko shi da kaza kaza kaza kaza yana cikin faɗin magana sai ka ɗauki waya sai ka buga mala abubakar giro da gaske ne sai ka turo wani ɗalibi akan kaza da kaza da kaza da kaza tare da ya faɗi maganar ko ya nuna wata takarda ma amma in shakka ta kama ka sai kai istisali sai ka bincika an fahimta jama'a Allah madaukakin sarki ya taimaka akwai muwana na cikin dangi ne sanda aka yi sai zan yana da laulayi da aka sai ba a mishi irin wannan tsada ta mu ta gado ba to sai ma yanzu shi ya rasu sai ma yanzu ya ɗauko shi uku wannan ma yanzu na sai aike shi karɓo mishi kuɗin kaya da siyar a cikin kasuwar sabon gari ya ka dube su aka dube su aka ce a kai a dan gidan wani bane da in lafiyan dan gidan wani ne za a ganta da uku uku da bulwe kun ga qara'in kike nema shike nan ya dawo yace ai an ce ni ba dan ka bane saboda ba ni da uku uku da bulwe shi ne baban da ya fasa shi gaba yace muje ku ce ba rana bane in sai aka mai biki amma ma wanda ne dan ka fa ban gari da rana tsaka haka miki uku uku da bulwe ya za ba kuma sai na ji zama kamar wani fadan gari haka fato fato malam tunda ka kai wajen shekara 22 a danne ta a maka bulle da uku uku kana bulle wannan yana kwana wannan yana sakwato wannan yana kafuna kaga kai Allahu akbar rayuwa ce jama'a kun ji mas'alolin da wannan hadisi ke dauke da su sai malam yace al-mas'alatu thalitha fi ikhtilafi ahli al-ilm fi jawaz al-ijtihad min nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wata babban matsala da ke cikin wannan hadisi ita ce kun san malaman fiqh suna ijtihadi ko shine kamar imam malik misali matsala ta faru yadda ba shi da aya ba shi da hadisi amma da yake shi authority ne shi ya isa a ilimi sai ya koma cikin ilimin shi sai ya fatawa kuma a karɓi wannan fatawar misali ana zaune a madina wata mace ta rasu sai mai wankan gawa ta je ta mata wankan gawa da ta zo daidai farjin wannan gawa sai ta bugi farjin haka ta ce da wahala farjin nan da yi zina ba sai hannunta sai makale jikin farji to aka rasa biyar da za a yi aka yi aka hannu ya ki fita aka tafi duk malaman madina aka yi ta tambaye su ala gafata malam hannun mawankiya ne ya makale a farjin gawa wace addu'a ba a tofa wace fatawa ba ka bayar sai malamin ya ce gaskiya karatun shi bai kai shi bai na taɓa jin wannan ba to sai aka je wurin imam malik sai imam malik ya ce a je a zo da ita matar da gawar kaga yanzu dole a ɗauko amalanke ko a kori kura tun da to kai suna makalata kaga da aka ɗauko su imam malik ya dube ta yace ke mawankiya tsakaninki da Allah sanda kike mata wanka baki faɗi komai ba kike to tun da dai mala ya ce saboda Allah ne tsakanina da Allah ban faɗi komai ba sai dai na dan bugi farjinta kawai nace ba wahala ba ta zama ba shi imam malik yace kin ji kin ji abin da ya faru ba ta da baki balle ta karyata ki shine Allah ya so ya wanke ki shine hannun ki ya makale asirin ki ya toni to yanzu ala gafa ta mala ya za a yi sai ce za a miki bulala ɗari ne ta kazafi aka kwantar da ta kai mata bulala ɗari ana gama na ɗari sai hannu ya fita daga farji yanzu ka san wannan fatawar ijtihadi ne na tamanin afwan tamanin tamanin ka ga yanzu wannan ne ijtihadi ne ba aya ba ce karara ta bayyana wannan ba hadisi ba ne karara sai dai ya ɗigo wasu ayoyi da wasu hadisai ne da suka taimaka musu zuwa ga fatawar amma asalin ita matsalar ba wata aya ba wani hadisi da ya ce in hannu ya makale a farki ga yadda za a yi to wannan shi ake kira ijtihadi kun fahimta jama'a a wannan zamanin da muke ciki a yanzu sai matsala ta taso shine ala gafarta malam ina hukuncin ni da matata mun yi aure amma tsawon lokaci ba ma haihuwa amma an bincika ni an gane lafiya ta kalau ita ma an bincika ta an gane lafiya ta kalau amma idan ruwan maniyyi na da nata suka haɗu sai ba sa iya haifar da abin da zai kai ga ciki amma likitoci sun ce da za a jamani na a jamani can aka je aka hada a kwalba to zai zama ɗa in ya zama ɗa daga baya sai a dawo a mai da shi cikin mahaifa sai girma kuma ta haife shi yanzu wannan karatun babu shi a qur'ani karara babu shi a hadisi karara babu shi a risala babu shi a qurtubi babu shi a muwatta babu shi a tafsir saboda wannan abu ne wanda ya zo daga baya baya duka duka da wuce shekara ashirin da likitoci suka gano za su iya haka ba risala yau shekara ta dubu da wani abu da rubuta mafasar yau shekara shi ɗari bakwai da rubuta askari haka to ina waɗannan fatoyin a ciki babu sai a samu wani malami a zamanin nan sai a ce alababata malam ina hukuncin haka ko kun fahimta jama'a sai malamin ya ce in an tabbatar da maniyin namijinta ne maniyin kuma nata ne ba za a hada da maniyin wata ko wani ba to ya halatta yanzu wannan fatawar ijtihadi ce an fahimta jama'a sai masu kimiyya da fasaha yan environmental da yan health da yan waye sai suka ce saboda ruwan ruwa da ake yi a zaria duk kwata da kashi da ke fita daga zariya za a rinka haɗa mishi wata makwarara yadda zai rinka fita yana zuwa dam in ya je dam za a tara shi a wani tafki ya zama nan duk kashin zariya ne da duk fitsarin zariya da kwata da amai da duk wani abu da aka yi a zariya duk da shi an tara sai masana kimiyya sai suka ce za su iya matse wannan kashi da kwata in suka matse kashin shi su mai da shi takin zamani ruwan da aka matse kuma su dawo su gyara shi da na'urori su sake dawo da shi babu ya zo a sha'ai alwala akara makallahu haka ya halatta misali sai malam ya ce ya halatta yanzu da ya ce ya halatta babu wannan ya halatta a qur'ani ko hadisi karara cewar da ya halatta ko ya ce bai halatta ba shi ake kira ijtihadi to kun fahimci na yake nufi da ijtihadi ko to tambayar ita ce shin annabi ma yana yin irin wannan a cikin shari'a annabi yana yin irin wannan a harkokin rayuwa wannan ita ce mas'alar ƙarshe a cikin wannan hadisi domin abin da za ku duba a cikin hadisin nan yanzu yanzu annabi ya aiki abu huraira tafi ka ce kaza annabi kuma baya yin umarnin sai da umarnin Allah yanzu yanzu nan Umar ya ba shi shawara kuma sai manzon Allah ya canza waccan fatawa tashi sai ce ayi kaza to a zahiri kenan ɗayan abu biyu ko dai wahayi ne ya sauka ya tabbatar da wannan magana ta Umar dan haka an fasa ta farko wannan sabuwar ita ce wahayi ko kuma annabi ijtihadi yayi sakamakon ijtihadin ya yadda da magana Umar wannan magana ce malamai suka tattauna suka ce fi ikhtilafi ahli al-ilm fi jawaz ijtihadi al-ijtihad lin nabi sallallahu alaihi wasallam shin yana yiwa annabi ya ijtihadi malamai sun tattauna qala shaykh abu umar abu amr ibn salah rahimahullahu ta'ala babban malami ibn salah yace amma amruhu sallallahu alaihi wa alihi sallama fi hadisi abi huraira radiyallahu anhu bitabshir fa huwa min taghyiri al-ijtihad kaga umarnin nan da yazo cikin hadisin abu huraira na'am na'am umarnin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya a cikin hadisin abu huraira cewa abu huraira ya je albishir da aljanna ko fa huwa min taghayyur ijtihadi ko wannan yana daga cikin sarwawar ijtihadi da ya ce a je a yi yanzu kuma ya ce a bari wa qad kana ijtihadu ja'izan lahu saboda ijtihadi ja'izi ne ya halatta ga annabi yayi wa waqi'an minhu kuma yayi din a aikace hakan ta faru sallallahu alaihi wa sallama inda muhaqqiqina a wurin gogaggu kuma ƙwararrun malamai kuna ci da kyau wannan mas'ala tana daga cikin mas'aloli na ilimin usulin fiqh wato jurisprudence wadda malamai suka tattauna shin yana yiwuwa annabi ya ijtihadi suka ce eh to ya taba yi suka ce in ya faru wannan magana ita ce daidai a wurin gogaggu kuma ƙwararrun malamai irin su shekul islam ahmad ibn abdulhalim ibn taymiyat al-harrani ka samu wannan littafi al-muswadda fi usul al-fiqh li ali taymiya a cikin wannan littafi zaka ga gamsasshen bayani bayan tattauna ra'ayoyin malamai game da cewa eh ya halatta annabi ya ijtihadi kuma yayi din littafi na biyu littafin ilamul muwaqqi'ina ar-rabbul alamin na baban abdullahi al'imamu muhammad shamsuddin ibn qayyim al-jawziyya za ka samu gamsasshen bayani akan haka littafi na uku al-muwafaqat fi usul shari'a ta al-imam shatibi al-gharnati za ka samu gamsasshen bayani littafi na hudu al-ihkam fi usul al-ahkam al-imam abu muhammad ali ibn hazm al-andalusi Allah ya gafarta mishi littafi na biyar irshad al-fuqul إلى تحقيق الحق من علم الأصول الإمام العلامة الشوكاني شما يتنتن توري أكوانا مسألة وأن اللي تتفيك كيكو كري كسامن روكتي كزونا ككرم تاسو أمتون كنمالا نكو آلب إلمي dan ka san gaskiyar lamari game da wannan matsalar saboda matsalar tana da alaƙa da duyan malami mai batar shin annabi yana ijtihadi ko kuwa duk abin da ka ji ya faɗi komai to wahayi ne na'am aya ta tabbatar da cewa abin da yake faɗi wahayi ne to amma a cikin wahayin akwai abin da kuma yake na ijtihadi shine gogaggun malamai suka ce eh akwai abubuwan da yake na ijtihadi kamar yadda su ma limaman fiqh suka yi to limaman fiqh ma su imam malik sun yi ijtihadi an karba balle shi wasu kuma sai suka juya magana sai suka ce a'a annabi ma ya yi ijtihadi kuma bai taba yi ba don bai halatta gare shi ba saboda ai baya bukata dan shi yana da nafsi akan komai su imamu maliki ko ba su da nafsi akan komai shi yasa suke da bukatuwa zuwa ga ijtihadi ka je zaka ga inda malamai suka kwana ina so in tattauna maka ru'usul aqlam ne dan so mun taba da matsala in so sai mu wuce mu ci gaba da karatuttukan mu Allah madaukakin sarki ya taimaka وله مزية على سائر المجتهدين sai dai kuma karka ga an ce annabi yana ijtihadi ka dauka cewa ijtihadin annabi daidai yake da na sauran limamai ijtihadin annabi ya zarci nasu bi annahu domin shi la yuqarru ala al khata fi ijtihadi idan ya kuskure Allah baya barin shi akan kuskure akan ijtihadi wa man nafa zalika amma malaman da suka kore cewa annabi baya ijtihadi وقال cewa suka la yajuzu lahu sallallahu alaihi wa alihi sallam alqawl fil umur ad-diniyya illa an wahyi bai halatta annabi wata magana ba kaf game da al'amarin addini sai ta wahayi فليس يمتنع أن يكون قد نزل عليه صلى الله عليه وسلم عند مخاطبته عمر وحي بما أجابه به suka ce karku ga wai Umar ya zo da annabi ra'ayi yanzu yanzu ya canza daga abin da yake a da ko sai suka ce ba abu ne da ba zai yiwu ba ai abu ne mai yiwuwa ya zama lokacin da Umar ya bada wannan shawara nan take sai Allah ya mai wahayi ya gaskata magana Umar dan haka sai zama nasihun li wahayin sabaqa bima qala sallallahu alaihi wa sallama awwala sai zama wannan wahayin da ya sauka yanzu ya shafe wahayin farko da yake wa Abu Hurairah ta fuka musu albishir qala an-nawawi ba'da zikri kalam ibn salah hada kun ji maganar da ibn salah ya faɗi sai nawawi ya ce ma nasuhu wa hadhihi al-mas'ala ita wannan matsala وهي اجتهاده صلى الله عليه وآله وسلم دنجني دا اجتهادي دا النبي يكي يفتوى فيها تفصيل معروف أقول بياني دلا دلا فنمي دا معلمي سكي قا بيانا نوع يكي فأما أمور الدنيا فاتفق العلماء رحمهم الله على جواز اجتهاده صلى الله عليه وآله وسلم فيها وقوعه منه دنجني دا الأمر الدنيا malaman musulunci kaf sun haɗu akan cewa ya halatta annabi ya ijtihadi kuma annabi din ya rinka yi game da al'amuran duniya wa amma ahkamud din amma hukunce hukunce na addini fa fa qala akthar ulama bi jawaz ijtihadi lahu sallallahu alaihi wasallam mafi yawancin malamai sun ainihin ce eh hatta al'amarin addini ya halatta annabi ya ijtihadi لأنه صلى الله عليه وسلم لأنه إذا جاز لغيره فله صلى الله عليه وسلم أولى don in ya halatta wani ijtihadi to yafi sauki annabi ya halatta gare shi wa qala jama'a amma wasu malaman sai suka ce la yajuzu lahu bi qudratihi ala al-yaqin bai halatta annabi ya ijtihadi ba saboda shi duk maganar da zai yana da hanyar da zai iya samun tabbas a kanta to duk wanda yake da hanyar da zai samu tabbas ba shi da bukata zuwa ga ijtihadi wa qala ba'dhum wasu malaman suka ce kana yajuzu fil urud duna ghayriha a wajen yaƙi annabi yana ijtihadi amma a wuraren da ba ya ƙoƙi ba annabi ba ya yi wa tawaqqafa fi kulli zalika akharuna wasu malaman kuma sai suka ce duk ba abin da za su ce suka ce su ba su da ta cewa ba ma za su ce komai ba yana yi ba ya yi ya faru ko bai faru ba suka ce ba su da ta cewa thumma al-jumhur alladhina jawwazu sannan malamai mafi yawanci waɗanda suka ce eh ya halatta annabi yana ijtihadi ikhtalafu fi wuqu'ihi sai kuma isu isu sai suka dawo suka sabani to shin da ya halatta gare shi ko ya taba yi fa qala al-aktharuna minhum minhum yawancin su sai suka ce da zalika na'am an samu a wurare da dama annabi yayi fa qala akharuna wasu suka ce lam yujad ba a taba samu ba wa tawaqqafa akharuna wasu kuma suka ce ba su da ta cewa ثم الأكثرون الذين قالوا بالجواز والوقوع sannan ka sani mafi yawancin malamai da suka ce ya halatta annabi ya yi jihadi kuma ya faru annabi ya yi wa ikhtalafu sai suka ce to ikhtalafu sai suka ce sai suka yi sabani hal kana al-khata'u ja'izan alaihi sallallahu alaihi wasallam to a wurin ijtihadi kamar yadda su Imam Malik da Abu Hanifa suke kuskure shin annabi na iya yi fa dhahaba al-muhaqqiqun ila annahu lam yakun ja'izan alaihi sallallahu alaihi wasallam sai aka samu wasu ƙwararrun malamai suka tafi akan cewa a'a annabi baya kuskure a cikin ijtihadin shi wa dhahaba kasiruna ila jawazihi da yawan malamai kuma suka ce a'a yana yiwuwa annabi ya kuskure a cikin ijtihadin walakin sai dai suka ce la yuqarru alaihi ba a tabbatar da shi akan kuskuren idan yayi bi khilafi ghairihi sabanin wani malamin wanda in yayi fatawa ko ta zama kuskure ce Allah bai saukar da aya ce ba daidai ba ce وليس هذا موضع استقصاء هذا nawawi yace nan fa ba wuri ne da za a tsaya a goge raini a tattauna game da wannan matsala ba amma dai ka ji an dan tabo maka ita shi yasa ka ji na zo maka da waɗannan manyan malaman duniya ka bi dare ka je ka karanta ka ji me suka ce amma takaitacciyar magana ingantacciya ita ce halal ne annabi ya ijtihadi kuma a aikace annabi ya yi ijtihadat da yawa a wurare da yawa kuma yana yiwuwa a cikin ijtihadin kuskure ya faru sai dai baya yiwuwa Allah ya bar shi akan kuskura don haka in ya yi ijtihadin ya zama akwai kuskure sai Allah madaukakin sarki sai ya saukan mai da gyaran kuskura to daga nan sai ka gane daga ran da aka saukan mai da aya wadda ta gyara wannan kuskure to matsalar gaba ɗayanta kuma ta waye gari ta sace komawa wahayi a ƙarƙashin wannan ka je ka saurari kasar ɗina na tuddin nabawi daga na sha biyu har zuwa na sha biyar na tattauna wannan matsala ɗaya bayan ɗaya amma yanzu dai na ɗan sha maka yi mata a sha ruwan tsuntsaye ne daga sama kawai amma hakika ka bi littafan da zaka karanta in kuma kai bahaushe ne mai saurare to shikenan sai ka je ka saurari waɗancan jeren biyar kasusuwa insha Allah za ka ji bayani akai bayan wannan gaba ɗaya sai malam ya zo ya ainihin karkare wannan mas'ala da cewa ƙarshen wannan hadisi kenan da kuma ƙarshen tattaunawar da aka yi a ciki muna roƙon Allah maɗaukakin sarki Allah ya taimake mu a cikin abubuwan da muka karanta zama kun to bayan wannan bari mu ƙara hadisi guda ɗaya ko biyu a inda Imam Muslim ya ce haddathana Ishaq ibn Mansur akhbarana Mu'adh ibn Hisham قال حدثني أبي عن قتادة قال حدثني أنس بن مالك أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم ومعاذ بن جبل رديفه على الرحل أنس بن مالك الله تعالى مش يرضى أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم للي معاذ بن جبل أي للي النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومعاذ بن جبل رديفه على الرحل أحال معاذ بن جبل ينا باين شأكن أبر هوا هكا كما تكفسر ونوري واو ɗin ba wawul atafi ba ce wawul hali ce ma'ana anna nabiyallahi da sai ce wa mu'adab na jabalin amma sai ce wa mu'adabin jabalin rabifuhu wata rana annabi na kan jaki mu'az kuma yana bayan shi kala sai annabi ya ce ya mu'az kai mu'az kala labbaika rasulullah wa sa'adaik sai mu'az ya ce ina amsa maka ya manzon Allah ina neman arziki ta hanyarka kala ya mu'az kala labbaika rasulullah wa sa'adaik قال يا معاذ قال لبيك رسول الله وسعديك manzon Allah ya faɗa wa Mu'az waɗannan kalmomi ya jinjina ya ja ya faɗi qala sai ce ma min abdin yashhadu an la ilaha illallah babu wani bawa da zai ce da ba abin bautawa da gaskiya sai Allah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ko muhammad bawan Allah ne ko manzon Allah ne illa harramahu Allah ala nar sai Allah ya haramta wuta ta cina mai shi قال يا رسول الله da mu'az ya ji irin wannan falala sai ya ce ya manzon Allah afala ukhbiru na afala ukhbiru bi hannasa bana faɗa wa mutane wannan labari ba fa yastabshiru su yi albishir su yi farin ciki su yi murna da falalan la ilaha illallah qala sai manzon Allah yace idan yattakin ai in ka je ka faɗa musu sai kuma su dogara da cewa sun faɗi la ilaha illallah ba sa shirka don haka wuta ba za ta ci su ba sai su ainihin kiyin aiki to amma sai ce fa akhbara biha mu'adh sai ga mu'adh ya bada labarin wannan hadisi inda mautihi a lokacin rasuwar shi ta'assuman yana ganin yayi laifi domin a wannan lokaci da yayi rasuwa abubuwa guda biyu ne suka haɗu gare shi abubuwan da malamai na ilmin tauhidi suke kira takafu'ul adilla nan dai annabi ya ce mishi karka faɗa to kuma da ya zo mutuwa sai ga to ai shi kadai aka faɗa wannan hadisi ma damar bai faɗa ba to yanzu wannan hadisin ba wanda ya faɗi shi kenan kuma ya ɓoye ilimi to ga hadisi ya ce kai ya faɗa ga aya kuma tana cewa innal ladina yaktumuna ma anzalna min albayyinati wal huda min ba'd ma bayyanahu lin nasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'imun illa alladhina tabu wa aslahu wa bayyanu فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم فآية تاتين duk wanda yake da ilimi ya ɓoye to ya za a yi to sai mu'azi ya ga to ina fahimtar abin da yasa annabi ya ce in faɗa yana tsoron kada mutane su je su amfani da wannan falala su ta yin abin da ba daidai ba to amma duk da haka ya hana ni to kuma gashi Allah ya hana ɓoye ilimi sai mu'azi ya ce to bari in dogara ga Allah bari in faɗa ina ganin in faɗa ɗin ya fi sauƙi shi ne ya yi irtikabu a haffar bararai yana ganin bai halatta ya faɗa ba saboda annabi ya ce kai faɗi yana ganin kuma wajibi ne ya faɗa saboda Allah ya la'anci wanda ya ɓoye ilimi to shi ne fa akhbara biha mu'adhin inda mautihi ta'assuman sai ya faɗa a lokacin da zai rasu saboda ne saboda yana ganin cewa dole ne ya faɗi amma sai kuma ya faɗa yana mai ganin ya yi laifi ya yi abin da ba daidai ba wannan hadisi yana bayyana ainihin falalan la ilaha illallah amma ita ma ka tsaya da kyau ka matsu ka dubi hadisin za ka ga yadda ainihin wato hadisin ya zo da irin wannan ka'ida wadda ake ta dabbala a kanta akan cewa faɗin la ilaha illallah din ana buƙatar ta biyo baya da me da ainihin wato yadda da shaidawa da ƙudurcewa in ba haka ba za ta haramta ka da bauta ba ka faɗi la ilaha illallah ka shaida zuciyarka ta gamsu to shikenan ka kubuta daga wuta sannan kuma ana maka albishirin aljanna wannan hadisi na mu'az bukhari da muslim suka fitar da shi kamar yadda ainihin wato bukhari a muslim ya fitar da shi a wannan wuri da kuma ainihin haka bukhari ya fitar da shi a cikin kitabul ilmi Allah madaukakin sarki ya taimaka al-imamu abu nu'aymin ya ainihin wato fitar da wannan hadisi Allah madaukakin sarki ya taimaka a cikin lafazin bukhari cewa ma ya mallaki Allah la yushriku bihi shay'an dakhala aljanna na fata an gane to bayan da imam al-muslim ya kawo wannan sai kuma ya ƙara cewa حدثنا شيبان بن فروق حدثنا سليمان يعني ابن المغيرة قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك قال حدثني محمود بن الربيع عن إتبان بن مالك عن إتبان بن مالك قال قدمت المدينة anas dan malik ya sake rawaito wannan hadisi yace wani malami mai suna mahmud dan rabi' ma'ana anas sahabi ne wannan mahmud dan rabi' shi ma sahabi ne kun ga sahabbai suna riwaya daga junansu shi kuma wannan sahabin ya sake cewa an itbana ibn malik daga itbanu dan malik riwayar sahabi daga sahabi daga sahabi kenan qala itbanu dan malik yace kadintul madina na iso madina dama can shi mutumin madina ne kamar yadda wata riwaya ta bada labari sun je yaƙi ne ƙasar rom da ya dawo daga ƙasar rom shine sai ya iso madina shi ainihin wato mahmudu dan rabi afwan mahmudu dan rabi yace falakitu itbana sai na ainihin haɗu da itbana dan malik wanda muke riwaya hadisin da gare shi fa kuntu sai na ce da shi hadisin balaghan anka hadisi ne ya iso ni daga gare ka an ce kai ka faɗi hadisin ya aka yi game da hadisin ina gaskiyar labari ba ni labarin hadisin qala sai ce asaba fi asabani fi basari fi basari asabani fi basari ba'du ash-shay'i ai wani abu ne ya same ni wani dan abu ne ya same ni a ido na a cikin wata riwaya yace makanta a cikin wata riwaya yace dindini hakikanin dindinin ne amma ya kusanta ta da makanta ne saboda ne saboda wani lokacin baya iya gani musamman in dare yayi anan kuma ya ce dan wani abu ne saboda in ya gwada abin da asalin makanta to bata kai ga makanta ba wato dindimi ne ya samu mu zama bana gani sosai fa ba'athu ila rasulillah sallallahu alaihi wa alihi sallama anni uhibbu an ta'tiyani sai na aika manzon Allah cewa ina so manzon Allah ka zo gidana fa tusalli fi manzili kai sallah a gidana fa attakhidahu musalla mai da wannan wuri wurin yin sallah saboda albarka kai sallah a wurin واصحابه يتكو قال في عينهم النبي من رواية في النبي فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم اتبان yake sai ko annabi ya zo gidana kamar yadda na aika mishi cewa ka zo gidana don asalin abin da ya faru shi datti da ya manyanta itiban dan malik shi ne limami a anguwarsu to sai matsala ga damuna ta sauka ga kuma akwai wata katuwar makwararren ruwa tsakanin gidan shi da masallaci shi ne ya aika wa annabi sallallahu alaihi wa sallam ka zo gidana ka ziyarce ni ka yi sallah a wani wuri mai da wurin ya zama wurin sallah saboda albarkatuwa da kufan da kai sallah sallallahu alaihi wa sallam yace shikenan sai annabi ya zo gidana wa man sha Allah min ashabi da kuma waɗanda Allah ya so su biyo shi daga cikin min ashabi daga cikin sahabban shi fadakhala da ya zo gidana ya shigo wa huwa yusalli fi manzili ya keɓe a wani wuri yana sallah a cikin gidan nawa wa ashabuhu yatahaddathuna sahabban shi kuma suka taru gefe guda suna zance bainahum a tsakanin su thumma asnadu uzna zalika wa qubrahu ila malik ibn juhshum ko juhshum sannan suna cikin zance sai suka ɗauko wata babban matsala ta munafunci da kuma irin girman wannan munafunci sai suka danganta zuwa ga wani mutum mai suna malik dan juhshum qalu sai suka ce waddu annahu da'a alaihi saboda munafincin da suke zargin shi da shi har suka yi burin ina ma da annabi ya mishi mugunya addu'a fa halaka ya halaka wa waddu annahu asabahu sharrun kuma suka yi fatan sharri ma ya same shi saboda munafiki ne duk annabi yana jin su suna wannan hira faqada rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama salata annabi ya kammala wannan sallah tashi wa qala sai yace alaysa yashhadu an la ilaha illallah wannan mutumin da kuke fata mai muguwa addu'a ya hallaka ya lalace ba musulmi bane baya so da la ilaha illallah wannan mutumin da kuke fata in tsine mishi albarka sharri da bala'i ya same shi baya shi da la ilaha illallah wa anni rasulullah baya shi da ni manzon Allah ne qalu sai suka ce innahu yaqulu zalika ai yana faɗi wa ma huwa fi qalbihi sai suka ce sai dai kuma amma babu ita la ilaha illallah a cikin zuciyar shi to kun ji irin abin da ake gudun ma mutane ya suka suka san cewa babu la ilaha illallah a cikin zuciyar shi قال في من ذن الله يتي لا يشهد أحد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فيدخل النار باب ون ون ذي شدا با abin bauta da gaskiya sai Allah kuma ni manzon Allah ne ya shiga wuta au tata'amuhu ko kuma wuta ta ɗanɗane shi qala anas anas yace fa a'jabani hadha alhadith wannan hadisi da na ji shi sai ya burge ni fa kuntu libni sai na ce wa ɗana uktubhu rubuta min wannan hadisi fakatabahu shi ne sai ya rubuta min wannan hadisi kun ji yadda aka yi nake riwayar wannan hadisi a takaitan takaitawa jama'a duk da lokaci ya ƙure insha Allah ta'ala za mu dawo mu dubi ainihin mas'alolin wannan hadisi babu shakka kwarai da gaske hadisin ya zo ne don ya nuna maka tun da ana samun mutane suna kuskure mutum ya faɗi la ilaha illallah ba su da wata shaida amma sai su nemi kai shi zuwa ga kafirci ko kuma ga munafinci na'am idan kana da shaida ko kana da dalili wannan kuma wajibi ne ka gabatar da shaidar ko dalilin da za ka iya kare magana ka da ka faɗi amma in ba ka da shaida ba ka da dalili ka ji mutum ya faɗi la ilaha illallah sai ka ce ba musulmi ba ne ƙarya ike ba dan Allah ya ba munafiki ne ya faɗa ne don ya kare kanshi wallahi tallahi wannan mummuna ka sassaɓa ce duk wanda ya faɗi la ilaha illallah shi ke mai rabu da shi idan ta bayyana maka cewa ta ƙarya ce to yanzu sai kai hukunci amma kar ka hukunci da zato ko kuma dama kana jin haushin shi kana jiran kaɗan ne ka hukunta shi cewa ai ka za ka faɗi kabila mutanen nan manzon Allah yana yana sallah ne bi suna wannan hira da idan da sallah sai ya ce amma mutumin nan ba yana shi da la ilaha illallah muhammadur rasulullah ba in suka ce eh in yana faɗin haka shikenan sai manzon Allah ya ce to ai duk wanda ya shi da la ilaha illallah kuma ni manzon Allah ne wuta ba za ta ci shi ba wuta ba za ta faɗo shi ba shi kenan don haka maganar cewa ai zuciyar shi babu haka wannan tarbiyya ce wadda yake ta na jama'a haka yanzu za ka ga galibi mutane suna hukunci da ka mutum ya je ya gina masallaci ka ce ba dan Allah ne ba ya kai ka gane ba dan Allah ne mutum ya kawo sadakar qur'ani masallacin ku kun ce ba dan Allah bane ya kuka ko gane haka a to ai mun san cewa yan siyasa ba dan Allah suke ba na'am a wace aya kuka san haka a wani hadisi kuka sani ya zo yayi alheri sai a ce a to shikenan ku yi a hankali akwai abin da yake nufi fa ku daina haka jama'a in kuka ga alheri ku rinka bari idan ku ya ga alheri kada idan ka ya ga alheri ka ce in in ido kuskure kake yi ka haƙura idan ka ya ga alheri ka bar wa zuciyarka ka bari bakin ka ya furta ka yi fada da shedan amma mutum ya fitar da zakka mutum ya tafi aikin hajji mutum ya yi karatun alkur'ani mutum ya yi kaza ka ce baban Allah ike ba yaushe ka tsaga zuciyar shi yaushe aka saukar maka da wahayi aka ce maka baban Allah yake ba waɗannan suna daga cikin hanyoyin da mutane suke rugurgura ayyukansu na alheri fa ba su sani ba kana nan kana zage shi bai san me kake ciki ba kana nan kana mai makirci bai san me kake ba sallolin ka da kai kaf in aka je ranar lahira sai a tattara a bashi to kayi wa wancan ma sai a tattara azumin ka kaf a bashi sai ka yayi gari ka isa lahira da lada da ayyukan alkhairai amma kuma ka waye gari a ranar lahira za ka je wuta dan haka sai ka yammaci a cikin wuta mala'iku suna dukanka amma fa an waye gari kuma ranar lahirar da ayyuka amma kafin hanci ayyukan duk sun yafe shi shi ne cikin hadisi annabi yake cewa a cikin man al-muflis kun san fallafashe suka ce man la dirhama lahu wala mata wanda bai da kuɗi bai da gidaje bai da motoci bai da gonaki bai da shanu bai da dukiya bai da lissafi zala yace a'a fallafashe shine wanda zai je lahira da salloli da azumi amma ya zagi wannan ya ci mutuncin wannan yau wannan kadafi a je duk gaba ɗaya a kwashe a biya su a waye gari kuma ga zunuban mutane amma kuma ba shi da lada da za a biya sai a rinka ɗibo zunuban mutane ana jibga mishi su kuma ana wanke su sau da haka ya kai ɗan uwa musulmi mai saurare ka ji tsoron Allah duk wanda ka biya aikata alheri ka yarda cewa alheri ne wato wani lokacin jama'a mutane wai har kafa kwamitin bincike ake yi a ce ku je ku bincika da ya zo ya gina muku asibiti a anguwan nan ba takara yake nufin yayi ba kaddara takara yake nufin yayi ta bayyana ba ta bayyana ba ya zo tara ku wurin buɗe asibitin sai ce ya gina muku asibiti saboda Allah saboda shi ɗanku ne saboda kaza sai ku ɗauka haka kullum inda ku daina fassara wa mutane akasin abin da mutane